salam gaisuwa ta tabbata minallahi daga Allah aljalili jalaluhu wanda girmansa ya kai inda di ake kaiwa alal mustafa tabbata ga abin zaɓi yarnu ilal abdi ya zamo ya karkata zuwa gabawa ya murmushi gare shi ubangiji mahalicci ya ringa kai albishir ga ga manzo sallallahu alaihi wasallam bi madhi da yaban da nake gare shi notarul bariyati wanda yake zababbe na halitta ya yadda da wannan bawan ya zamo bai zarge shi ba bai ce ya takaita a wani abu ba wannan ne yasa na zamo mufarralan abin fifitawa alama gajjanaitu tare ko da laifuffuka na habiba rasulillahi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin taron masu yi masa hidima a cikin a taron masu yi masa hidima wannan ne yasa na zama ina nade matsaye ina mai tashi zuwa halara da duk wani hijabi bi han kasam a wannan halalan ne yake yankewa na rasa kaina a wannan halarar da ma rasa wattawa mata bada jamalu jalalin duk sanda kyawu na girma ya bayyana sai mai da gaba daya su zamo kamar babu na zamo da ita ina rayuwa madadari matuƙar zamani ina madawwame na samu kubuta daga munana da sharrori da rashin lafiya tasarrufin duk da nake bihi da shi ne wa ilaihi zuwa gare shi ne minu daga gare shi ne kuma anu daga gare shi abinda nake nufi abinda ubangiji yake nufi ba ni da manufa sai abinda Allah yake nufi bawa ya zama kamar alkalami ana juya shi yanda ake so yanda aka nufa wani lokacin sai in ga kaina ina gaban ka'aba ina ga wato gindin ka'aba nan ga ɗakin Allah wani lokacin kuma ina wajen abin zaɓi wanda yake abin yabo alhali zuciyata tana mai ruruwa da sansa wani lokacin ga kaina ina ga 'yan mata na aljanna wani lokacin ina kutsawa tare da mutane wani lokacin yakan zama ina tare da jama'a wato ina halin farki kenan wal kullu kad udim kowa amma a hakika an rasa shi a wajena a sannan ne wanda yake nufin amfani na wa maramar ruriko wanda yake neman cutar da ni suke daidaituwa a sha ba wanda nake tsoro ba wanda kuma zake zargi salati da salimi sabata ga ahmadu abin zaɓi daga wajen ubangiji bi hatu fa'un niqam albarkacin salatin nan da salami za a ɗauke duk wata azaba to salati da taslimi su tabbata ga manzon Allah madaddahari tsawon zamani shakiran halin kasancewa ta ana mai godiya ga ni'imomi da suke zuwa daga wajen ubangiji da a gode masa yake wajibi tsawon zamani alaihi salatu lasu salamuhu godiyar da nake da gaisuwar da nake da yaban da nake duk ni'imomi ne a ce an hore wa bawa ya gode wa Allah a gode a hore wa bawa ya gaisuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a hore wa bawa ya yabo ga manzo to duk wannan kowanne a cikin ni'ima ce babba alaihi salatu lasu wa salamuhu za ka karbe ni ya abin zabi a cikin halitta ka ce i kwarai na karbe ka din alaihi salatu lasu wa salamuhu za ka kiyaye ni daga makanta da rauni da kuma zamowa ba na intaji ba a haihuwa gare ni haihuwar ko wadda take siya da ma'anawiyya a ce na rasa ya'ya hakika wanda za a ce zuriya ta kuma a ce na rasa muridai wanda za a ce na sadar da su ga Allah to Allah ya kiyaye ni daga dimbin da da kurinta alaihi salatu lasu salamuhu za ta kare ni daga sharrin talauci da jahilci da imuwa alaihi salatu lasu salamuhu ta kare ni daga sharrin bashi da shu'umi wal da bakan ciki alaihi salatu lillahi summa salamuhu ta kare ni daga sharrin rowa da kwaɗayi da kuma ƙosani alaihi salatu lillahi summa salamuhu ta kare ni daga sharrin zalunci da makirce makirce da tumce tumce alaihi salatu lillahi summa salamuhu ta kare ƴaƴana ta kare su ta kiza musu duk wata azaba alaihi salatu lasu salamuhu ta mai da birane na kamar wuta da aka hura akan dutse ko ina ganowa ake alaihi salatu lasu salamuhu za su bai wa sahabbai na mafta gawo duk irin abin da suke nema minan ni'am daga ni'imomi alaihi salatu lasu salamuhu ka Allah ya sa wuta ta taba wanda duk ya sani ko wanda ya sani alaihi salatu la suma salamuhu ina nema ga addini na irin abin da nake nema ina neman wa addini na ɗaukaka hakika an san abin da nake nema ko ga addina alaihi salatu la suma salamuhu ina gaishe ka ya kusam ya wanda yake matattarin baki dan alheri nan ga magarib mafi nisa alaihi salatu la suma salamuhu mun zan samu ɗaya ba haso albarkacin salatin nan ga kabari na yayin da na zamo kasusuwa ina komawa zuwa gare na ina mai tuba li haliki ga ubangiji ayibi na tayibi na li rabbina hamidina ina neman ubangiji ya gafarta min baki dan abin da ya sani salati da salimi ya tabbata gare shi tare da alaye masu girma da sahabbansa zakal kadari kamar zubar ruwan sama wadda yam da mamako na'am mustafa al-akwani laysa yaminu wa hakka tajalli zali wa wa yaminu to na'am haka ne abin zabi a cikin kasantattu bayan da za a ce ya faɗi magana wadda ba gaskiya ba duk maganar da zai faɗa gaskiya ce na rantse da haƙƙin tajallin zati wannan koran tsuwa ce hakika ya zo mana da ambato ya zo mana da ƙura'ani ƙura'anin da yake ya shafe baki ɗayan littattafan da suka zo kafin zuwansa jagorar coci-coci cardinal yana kari abinda yake faɗa ƙarya ne da yake faɗa cewa har yau injilarsa tana nan dole a yi aiki da ita to ƙur'ani da ya zo ya shafi haka nan shehinsa shine fafaruma almurallilu mai batarwa yana ƙirƙirar wani ubangiji ba ubangiji mahalicci ba ta za a samu ubangiji daban bayan ubangiji wanda shine mahalicci wawa ne jahili azzalimi ba mai adalci ba da zai ce zai dangana manzo ba hashimi zuwa faɗan magana da ba gaskiya ba ya ce zai wulakanta lamarinsa yalla manzo mai shiryawa ya ba da labari da wani abu daban in ba abin da yake hakika ba magana saru ta gabata magana abu sufiyana da rakalu ya tambaye shi tunda kuke da shi ko kun taba kama shi ya faɗi magana da ba gaskiya ba yace tunda yake bai taba faɗa ba magana iri iri ce tafarki na kukuta yana cikin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi manzo ne mai karamci abin bi wanda yake amintacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asumi ne wani yuhudi'u daga ahada ne yuhudi'u dole gyara ne yuhudi'u yana yin kuskure ta haratan wani wakacin wa dauran yusibu wani wakacin kuma yana dacewa babu sakankancewa a wajensa a mujozinsa masu keta al'ada kamar taurari ne a yawa da bayyana kamar ruwan sama ne da tsakonkwani shi jagora ne wanda yake abin tsarkakewa cikakke abin karewa abin kiyayewa wanda ya cafa da manzo wanda yake abin yabo to ya cafa ne da ubangiji wannan masoyi ya minu kamar dama ne na ubangiji duk inda manzo Allah ya jefi kafirai ai ubangiji ne ya jefe su da tafin manzon Allah wasu birane za su kare su a wannan wakacin ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah shugaba ne na halitta iyaye gaba daya sun koma ƴaƴa ga manzo wanda yake amintacce domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata abin aiko shi tun san da annabi Adam yana yumbu shi annabi ne ga baki ɗan annabawa mai bayyanawa a tana mu bayyana ya zo mana yana mai bayyanawa ga abin da ubangiji mahalicci ya saukar mai fasaha mai yawan nasiha mai tausayi mai taimakawa mai baiwa sadauki mai tausasawa mai kaskan da kai mai haƙuri mai jin kai ma'abucin tsarkaka mai ƙarfi a lamarin addini mai karamci mai kamewa mai tsantsani mai riko da igiyar addini da tsare ku ta zaɓe shi wasu gaggan mutane suna gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya zo da shi akwai sayyidina abubakar wanda yake a teku da kuma sayyidina umar faruk kai wayannan su biyun suna da manyan lamura ba wanda ya kai kamar su a wajen manzo da sayyidina usman zunnurai ne da kuma dan uwa na manzo shine shugaba na ali uban jikokin manzon Allah shi mai daraja ne kwarai wajen manzo a matan ra'an ta kona min nibi manzilata haruna min musa da kuma rago mutum goma da mutum annabi ya musu albishir da aljanna akwai dalhatu da sadu na biyu waqas da zubairu da kuma sa'idu wannan zamani ba yayi ruwa daga yazo da kamar wa'annan sai abdurrahman ibn aufin wanda yake ya ɗaukaka zuwa madarajoji maɗaukaka sai kuma abu ubaida ta amir ibn jarrahi wanda yake amintacce ga tsare ku bayan wayannan kuma sai ragowar wanda suka halarci yakin badar kafin yakin odo da yakin ganuwa da kuma budin makka kowanne a cikin wayannan ya cancanta a ce an tsaya an yabe shi ya ubangiji ka bani a ce rayuwata ina tafiya ne bisa addinin amintacce bila amini ka bani haka dan amintacce wa sabihi da sahabbansa ina roƙonka albarkacin manzo Allah wanda yake amintacce albarkacin sahabbansa ya zama tsawon rayuwata addinin manzo Allah nake riko da shi wato li umuri ka dauka ka damarina ka ije min sharrin duk wani mai makirce ubangiji mahalicci ya bani abin da nake nema ya taimaka min ya karfafa sakankan cewa ta ya zamo ba na ganin amfanin waninsa ba na kuma jin tsoron cutarwar waninsa halin kasancewa ta bawa wanda yake yana kiyaye shi a nan gare shi salatun salati ya tabbata ga munhamin na kulla bad'in kowane farko wa mahtamin da ƙarshe albarkacin salatin ubangiji zai kunyata makiya zai wulakanta su na tuna manzan Allah alhali jikina yau yana kaula amma zuciyata tana abin jinginarwa nan ga ɗaha wanda yake amintacce rayuwata ba ta yi daɗi ba in ba a ƙasar madina ba da jikin fayyan halitta yake abin binnewa a ita a kabari da yake cikin madina ya shugabanci baki ɗayan kaburbura wanda yake cikinsa ya shugabanci zuka idanu sun yi sanyi sun munna da haka na tuna manzo maɗaukakin karan hanci mai datsatsen gashin gira abin girmamawa yana yin asiri da ubangiji bilkita bedinu yana addini da ƙur'ani kana hudu ƙuhul ƙur'ana na tuna manzo na tuna fuska da ya kunyata da hasken fuskar ya kunyata rana shi mai girma ne mai girman ɗabi'a shi mai tausasawa ne na tuna ƙamshi da ya kunyata almiski yana mai murmushi da wushirya kamar walƙiya da ba za ka taɓa ganin wushirya kamar tasa ba na tuna baiwa da yayyafinsa ya kunyata ruwa wanda yake mamako duk wani mai baiwa da za a ɗauka marowaci ne in an kwatanta baiwarsa da baiwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na tuna manzo bai zama mai kausasawa ba bai mai tsanantawa ba ne wanda suke azalimai suna samun sa yana sauƙaƙawa bai mai kururutawa ba ne ya ɗore matsayinsa na abin ganin girmansa abin ganin nauyinsa girmansa mai yafewa ne daga tubatufan da ake shi mai ƙarfi ne a wajen riko da lamarin Allah alaihi salatu lasu ba salamuhu da alaye da sahabbai matuƙar ruwa wanda yake mamako ya kwaranya alhamdulillah